بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواتي قبل كراتن دميكي أولا للتايبة البركة أولا مجلسي كان aqidat ahlus sunna wal jama'a yau muna goma ga watan sha'ban hijira manzala sallallahu alaihi wasallama shawwal nam ina yau muna goma ga watan shawwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiya na da 2025 bayan yanke karatu dalilin azumi Allah madaukaki ya kaddara mu a yau idan bamu manta ba mun tsaya akan fadan malam da yace fal hasilu anna ba'dhan nas yatawassa'u fi madlulat al alfaz hatta yuhammil al lafza ma la yahtamiluhu imma li jahlin wa imma li hawa wallahu al musta'an amma iya da kyau gabanin mu karanci wannan gaba mu koma baya domin mu ƙara fahimta wannan karatu bayan malam ya kawo kissa ta mutumin da ya tambayi wani malami kan cewa wannan abinci da ya zo rasuran ya ci a shi ma a cikin alkur'ani akwai domin allah maɗaukaki ya ce cikin alkur'ani akwai komi akwai bayanin komi ya ba shi amsa ya ce akwai ya kirawo mai restoran ya ce ya ake abinci kaza da kaza ya gaya mashi shi ne malam ya ce a wannan ka'ida ce ga mamma a cikin kowane abu abin da ba mu da ilimi a kan shi mu tambayi ma'abuta ilimin shi ya kawo aya fada Allah madaukaki da ya ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun قال وهذه قاعدة شاملة لكل شيء wannan ƙa'ida ce ga mamma ga kowane abu wadda ta gama komi da komi walaysat khassatan bil ilm ash-shar'i bata kai banci ilimi na shari'a ba wa hadha tawjihun min al-qur'an annana idza lam na'lam shay'a nas'alu ahla ikhtisas bi wannan kuma fadakaswa ne da sanya tafarki daga alkur'ani mai girma cewa idan ba mu san wani abu ba to mu tambayi ma'abutan shi wanda e suka keɓanci da ilimin shi fasa'alna hadar rajul dalilin haka muka tambayi wannan mutum fa akhbarana ya bamu labari fa buhita alladhi kafar sai zamanto wannan kafiri ya dimauce ya rasa abin da zai hadi wala yastati an yaqula shay'an ya kasu fadin wani abu قال إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء ما لنشي كنا النبي وند سيرا الله دامن شاء الله سكار تبتا غريش يا كرن تد متاني دكان أبو duk abin da yake da alaka da shari'a ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karantar da al'ummar shi ba hal allamahum ma ya'taqidunahu fillahi azza wa jalla fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi malam ya kawo ayat tambaya shin manzala sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umman musulmi abin da suke da kuduri da shi game da Allah mai girma da buwaya cikin sunayen shi da sifofin shi da ayyukan shi aljawabu na'am malam ya ce ba da amsa babu shakku cewa haka ne la shakka hadha aula ma 'allamahum ma hiya sifatullahi azza wajal man mala yace wannan shine mafi cancanta ko na farkon abin da ya karantar da mu malai kawo mahiyar sifatullahi azza wajal abin da ya zamanto sifofi ne na Allah mai girma da buwaya ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول أهل التفويض الذين يقولون إذا جاءك آية أو حديث في صفات الله ففوضه لا تك... لا تكلم فيه أبدا دليل هكا شيخ الإسلام ابن تيمية وند رحمة الله تكار تبتا غريش game da masu cewa mutanen ahalu tafwid wanda abinda aka tambaye su game da awoyi na Allah sai su ce Allahu a'lam bi muradihi bi cewa Allah shine sanin shine mafi sanin wannan ba mu san abin da za mu faɗi ba ya ƙuluna idan ja'aka ayatun idan aya ta zo ma idan ja'atka ayatun aw hadith ko wani hadisi fi sifatillah cikin sifofin Allah fa fawiduhu la takallam fihi abada yace ka mika sanin ilimin shi ga Allah kada ka saki kai magana game da shi wa kun ma'ahu kal um kal ummi ka kasance game da wannan aya ko hadisi kamar mutumin da ya zamanto ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ko bai kware ba yaqulu rahimahullahu ta'ala inna qawla ha'ula'i min sharri aqwali al-bid'i wal ilhad fadin irin wannan ko magana ta wa'annan mutane na daga sharrin maganganu na bid'a da ilhadi Alhadi shi ne tsallaka dokoki da Allah ko wuce gona da iri a game da inkarin ko musun sunayen Allah da kamannin shi. Balƙala ya ce, Innal falasifata lam ya tasallatu alal musulmina illa bi mithli hadhal qawl. Falasifa ‘yan iya magana wanda turawa suke cewa filozof, wanda wasu daga cikinsu ma ba su yarda ba akwai Allah. sune suke cewa lamma qala haula'i nahnu ummiyuna binisbati li ma'ani ayati sifat wa hadithiha lokacin da wasu malamai suka ce mu game da ayoyin Allah wanda suka zo akan bayanin sifofi na Allah da hadisan da suka zo akan wannan mu ba ummi ne wal ummiyu ma'anahu annahu jahil malamin shi kuma ba ummi ma'anar shi jahili wanda bai san rubutu bai san karatu ba wa qala al falasifatu sai falasifa suka ce nahnu a'lam minkum idan mu kenan mun hi ku ilimi sanufassiru al ayati wal ahadith ala ma nurid mu za mu fassara wannan ayoyi da wannan hadisai amsa yanda muke so li'annana naqulu nahnu na'lam anna hadha ma'nahu wa huwa muharrafun la shakka mala ya ce za su ce mu mun san wannan menene ma'anar shi kuma tabbat wannan tahrifi ne canza ko karkata akalan wani abu ko ɓangaren ma'anar shi ko kuma ɓangaren lafazin shi lakin nan ladhi naqul yaqul mala ya ce sai dai wanda yake cewa ana a'riful ma'ana khairi min alladhi khairun min alladhi yaqulu ana la a'rif wanda zai ce ni na san wannan ma'ana shine mafi alkhairi ga wanda zai ce ni bin sani ba li'anna alladhi yaqulu ana la a'rif domin wanda yace shi bai sani ba kad nada ala nafsihi bi annahu jahil ina yawa kan shi kirarin cewa shi jahili ne wa hadha yad'i annahu alim shi kuma wancan iya kirarin cewa shi masani ne fa yaqulu idhan al-ilmu indi kina wannan wanda ya sani zai ce to ilimi a wuri na yake ma dumta anta jahil bi ma'ani hadhihi nusus tunda kai ka jahilci wannan ma'anonin wannan nasosi wala tastati an tarudda alai kuma kai a wannan ba za ka iya mai da mai martani ba qala li annahu ghayatu ma indaka an taqula la alam domin kai karshen abin da kake da makamin da kake da shi ne kace bin sani ba wallazi la ya'lamu laysa ma'ahu sila wanda kuma bai sani ba jahili baya da makami na al'amari ilimi baya da hujja fa in kunta la ta'lam fa ana a'lam zai ce to kai in baka sani bane na sani al muradu bi hadha kaza wa kaza zai ce ma'anar wannan munuhar wannan abu kaza da kaza ne ma'annahu yujadu al'an fi kutubi man la ya'lamuna madhhab as-salafi ala wajhi al-haqiqa duk da cewa a yanzu ana samun wa'anda ba san ba tafarkin na salaf magabata a wannan bangare na a hakikance iya cewa anna salafahum ahlut tafwid zaka yi cewa iya cewa magabata ai su ne ma'abuta tafwid wanda za a tambaye su game da sifofin Allah da sunayen shi su ce ba san ba ma'anar shi walihaza jaa fi kalamihim dalilan haka yazo a cikin maganar su ahlus sunnati qismat suna cewa ma'abuta sunnan mazala sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi guda biyu ahlu tafawid akwai wanda suke mika al'amarin sanin ilimin sunaye da sifofi ga Allah wa ahlu ta'wil kuma akwai ma'abuta ta'wili wa ya'nuna bi ahli ta'wil ahlu tahrif suna nihin ma'abuta ta'wili ko tawili shi kuma asalin tawili shine tafsiri suna nihin su da cewa su masu canza akala ko ma'anar wani lafazi ne allazina yaquluna istawa 'ala al-arsh wanda suke cewa Allah ya iya bilbishin al'arshin shi, ai, istaula suna cewa ya mamaye, mun gane ko? Lafazin istiwa bai ɗauki ma'anar ba istila, kasancewa abu a sama ba kasancewa mamayewa ba ne ba. Ƙalabal wa ahlu ta'wili a nuna bi ahli ta'wili أهل التحريف الذين يقولون استوى على الأرش أي استولى بل يداه مبسوطتان سنة بل نعمتاه maimakon su ce bal bari dai ya dawo hannuwan Allah mabsutata ne a shunhuda suke sai su karkace su canza su ce ni'matahu ni'imomin Allah wa yabqa wajhu rabbika suna cewa sawabu rabbika maimakon su ce fuska Allah na wanzuwa sai su ce ladan Allah na wanzuwa ina alaƙar fuska ina alaƙar lada wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan qauluhum ahlu sunnati qisman ahlu tafwid wa ahlu ta'wil wa hadha kadhib mala yace fadin da zasu ce ma'abuta sunna mazala sallallahu alaihi wasallama sun kasu kashi guda biyu akwai ahlu tafwid akwai ahlu ta'wil mala yace wannan ƙarya ce ahlu sunna laysu ahlu tafwid ma'abuta sunna ba ma'abuta tafwidi bane ba gaba daya bal ahlu ma'rifatin wa ilm ma'abuta sani ne da ilimi lakin yufawwiduna ma la yastati'una alwusula ila ilmihi wa huwa alkayfiyya sai dai suna mika sanin al'amarin tafsirin ayoyi da hadisai wanda suka zo akan sifofin Allah abinda ba sa iya kai ga ilimin shi wahul kaifiya shine yanda yanayin yanda yake mun gane ko misali Allah madaukaki ya kamantar da kanshi shi mai ji mai gani ne a tabbatawa Allah madaukaki iya da ji iya da gani sai dai yaya jin Allah yake yaya ganin Allah yake wannan ilimi na ga Allah madaukaki shine kaifiya fayaquluna masalan fi qawlihi ta'ala zasu zasu ce a misali ga fada Allah madaukaki da ce istawa 'ala al-arsh ya iya bilbishin al-arshin na'lamu anna ma'na istiwa ina cewa mu mun san menene ma'anar istiwa'i ay 'ala 'ala al-arsh ya daukaka a sama al-arshin walakin kaifa kana zalik sai dai yaya ya daukaka ma na'lamu ba mu sani ba mun ba da misali cewa hanya ta sanin abu bata huce guda uku ko dai ka gani ko ka ji ko a baka labari galiban ilimi iya zuwa ta wannan bangare to kai baka ga Allah ba Allah bai gaya ma ba kuma baka ga ba wanda ya ga Allah ya barantana ya gaya ma yaya yanayin shin Allah yake ko kuma yanda ya yake bilbishin al'arshin shi shi yasa za su ce kaifiya la na'lam akwai shahararren magana ta Imam Malik rahimahullah game da wani dan mai tambaya da ya zo iya tambaye shi dan bid'a yace kaifa stawa ala al-arsh Allah yace wa ala al-arsh stawa kaifa istiwa'u yace al-istiwa'u ma'lum daidaita dai ko kuma sama akan mutum ya zamanto bilbishin abu absananne ne ah wal kayfu majhul amma kuma yanda ya daidaita wannan abu ne jahilci ne wasu alu anhu bid'a tambaya ga irin wannan abu kai yaya yake bid'a ce dan me yace bid'a ce domin bai zo a cikin alkur'ani mai girma ba Allah bai yi bayani ba manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani ba shi kuma mun ce duk abin da yake da alaka da shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yi bayanin shi to haka ne za su ce bamu sani ba wa hadha huwa ghayatul adabi ma Allah azza wajal wannan shine karshe ko kai mutuka da ladabi ga Allah madaukaki annama akhbaraka Allah bihi min umuril ghaibi yajibu an takila ilmahu ila Allah subhanahu wataala abinda Allah madaukake baka labarin shi na al'amarin gaibi wajibi ne akan ka ka dogarar da wannan ilimi ya zuwa ga Allah mai girma da buwaya wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wataala ya daukaka falhasilu anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam allama ummatahu kullama yahtajuna ilayhi fi umuri dinihim wa dunyahum abinda yake tabbatacce cewa manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin kara tabbata a gare shi ya karantar da al'ummar shi dukkan abin da suke bukatuwa ya zuwa gare shi na al'amarin addininsu da duniyarsu. Hatta innahu idza takallama bi kalamin yazunnu annahu munasib har ya kai ga lokacin da zai magana iya tamanin cewa ta dace thumma tabayyana annahu laysa kadhalika raja'an kuma daga baya al'amarin ya bayyana gare shi cewa ba haka nan bane sai ya komo ga wannan al'amari kama fi qissat ta'bir kama yanda yazo a qissa ta yi wa dabino kilili walakin bil munasabati akhadha ba'd al ulama wala siyama al mutaakhiruna al mu'asirun akhadhu min qawlihi antum a'lamu bi umuri dunyakum sai dai kuma game da wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai wasu shashi na malamai musamman ma na zamanin wannan namu na yanzu sun dauki maganan maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace antum a'lam bi umuri dunyakum ku ne mafi sanin al'amuran duniyarku ma la yatahammaluhu an-nas sun labtawa wannan magana sun dora wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda wannan nassi bai dauka ba na bangaren ma'ana qalu inna hadha shamilun litasrif litasarrufi suka ce wannan magana ta umshi dukkan abinda za a ce tasarrufi ne kai kawo ne wa shamilun lil hukmi ta shahi dukkan hukunci bi ma'ana annana na'lamu kayfa nasna'u baba qala yace ma'ana cewa mu mun san yanda ake kira kofa wa kaifa nabni bina mun san kuma yaya muke gina gida wa kaifa nushayyidu ma nushayyiduhu min suwarin wa ghayriha mun san yanda zamu kawatar da shi na hotuna da abin da ya kama da haka wa na'lamu aidan hukma hadhihi al-ashya kuma mun san hukuncin wannan abubuwa na bangaren halaccin su da haramcin su hatta qalu sai da suka ce idza kana riba sababan li daf'i iqtisad al-balad har sai suka kai ga cewa idan riba ta kasance za ta haɓakar da tattalin arzikin wani gari fa innahu ja'iz suka ce wannan ya halitta dakhilun fi qawli suka ce ya shiga kalkashin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama antum a'lamu bi umuri dunyakum ku ne mafi sanin al'amuran duniyarku lokaci yayi ne na'am qala wa hadha ghalat wannan kuskure ne babba لأن الأحكام مرجعها إلى الله ورسوله domin hukumce-hukumce makomarsu na ga Allah ne da manzanshi sallallahu Alaihi wasallam wa makhtalaftun fihi min shai wa hukumuhu ilallah dukkan abin da kuka yi saɓani a cikin shi to hukumcin shi na ga Allah maɗaukaki lakin as-sana'i wa kaifa yusna hadha wa kaifa yuhawwalu من وجه إلى وجه نعلم هذا نحن أعلم به نعم هذا نحن أعلم به mala yace game da sana'o'i kere-kere da yanda ake kera wannan abu kaza yaya ake canza fuskar shi zuwa wata fuska na'am tabbat haka nan ne haza na'lam a'lamu nahnu a'lam bihi mu ne mafi sanin shi al'amarin sana'a da kere-kere da mu mun sani ولهذا تجد إنسانا لا يعرف الدين دليل هكا ذاك سامو متمن ده بيسان الديني با ولا يعرف العلم الشرعي بيسان علمي الشريعة با يعرف كيف يصنع مكبر الصوت يا سن يند زي كيرا wannan naka microphone وياتي انسان عالم من ابرز العلماء في الشرع zaka ga wani babban malami yazo wanda sananne ne a fage na shari'a la ya'rifu kayfa yushghilu hadha al-jihaz bai san ba yanda zai kunna wannan na'ura fal awwalu a'lam bi umuri dunya min alim inan na farko wannan shine mafi sanin al'amarin duniya da wannan malami wal alimu a'lam bi shari'ati min shi kuma malami shine mafi sanin al'amarin shari'a wal hasilu abin da yake tabbatacce anna ba'dhan nasi yatawassa'u fi madlulatil alfaz cewa wasu shashi na mutane za ka ga na zurhawawa na faɗaɗawa a kan lafazi abin da lafazi yake nihi hatta yi hamilan lafza ma la ya tamiluhu imma bil jahali imma li jahalin wa imma li hawa har ya ɗorawa wannan lafazi abin da ba zai ɗauka ba na ɓangaren ma'ana bai ƙumshi wannan ma'ana ba ko dai ya kasance wannan daga jahilci ne ko kuma ya kasance daga dalilin son kanshi ne kawai wallahu almusta'an kuma Allah madaukaki shine abin taimako akan wannan irin wannan al'amari a wannan wannan gaba muka tsaya a darasin mu wancan wa hunaka mithalun yulqimu haula'i hajaran malai ce hallo akwai wani misali wanda yake turawa wa'annan mutum mutane dutse a makogoransu a bakinsu an tura ma dutse a baki ka iya magana ba za ka iya ba qala wa huwa anna ar-rasul alayhi salatu wassalam utiya ilayhi bi tamr jayyid fa qala ma hadha kullu tamr khaybar hakadha fa qalu la lakin na'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'ayn was-sa'ayn bi-thalath bi-thalatha fa qala hadha 'ayn ar-riba وأمر أن يباع التمر الردي أولا ثم يشترى بثمنه تمر جيد شيني مالا يتي مزالة صلى الله عليه وسلم لوكة عندما أكزو مشد الدبين ميكيو يتنبيا ما هذا يتي منيني وانا كل تمر خيبر هكذا إذا دكا دبينان خيبر هكا سكي فقالوا سابسكة لا ba haka suke ba lakin na akudu sa'a min haza bisa'i muna ɗaukal muna amsa wannan dabino mai kyau a tiya guda mu ba da tiya biyu na wani daban wanda dabino wanda baya da kyau wasa'ai ni bisalasati mu amshi sa'i guda biyu tiya guda biyu na irin wannan dabino mai kyau mu ba da tiya guda uku na wani dabino daban wazala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu haza ainur riba wannan ita ce riba ta kamema in ana neman riba to wannan ita ce riba wa amara an yuba'a tamru ar-radi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a saida dabino wanda baya da kyau da farko wa thumma yushtara bi thamanihi tamru jayyid sannan kuma a saye da kudin wannan dabino mai kyau a kudin dabino wanda baya da kyau a sayi dabino mai kyau da shi kenan anan kowa ya samu bukatar shi shi wancan ya samu kudin dabinon shi mai kyau shi kuma wannan ya samu dabino mai kyau ya sai da dabino wanda baya da kyau ya samu dabino mai kyau fa idza akhadna sa'an jayidan wa atayna badalahu sa'aini radi'aini qimatuhuma qimatu sa' al-jayyid ma fihi zulm malai ce kulura idan muka bada tiya guda muka amshi tiya guda na dabino mai kyau muka bada a maimakon shi tiya biyu na dabinan da baya da kyau kuma matsayinsu guda qimatu sa aljayyid ya zamanto sa'i tiya biyu da muka bada na wancan dabino wanda baya da kyau kudin shi daya da tiya biyu na dabino wanda baya da kyau a cikin wani akwai zalunci babu zalunci a zahiri ko tunda kudin su guda daya misali wancan dabino mai kyau ana saida shi jika guda tiya guda jika guda wancan dabino wanda baya da kyau tiya shi ana saida shi dala 100 aka ba da biyu akan daya jika jika ko babu zalunci a zahiri wa ma'a hadha ma'a zalika qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu ainur riba amma duk da haka da yake al'amari ne na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce riba wal gharibu anna haula'i alladhina yutantinuna bi anna shari'ata al-islamiyyah inma rutibat rattabat al-ibadata faqat wanda suke kai kawo suke kusu-kusu gunguni akan cewa shari'ar musulunci an tana tsara kawai ibada ne kadai الغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين sai sun jahilci cewa mafi doguwar aya a cikin alkur'ani mai girma ita ce aya ta bashi wa kulluha fil mu'amalat kuma dukkanta ta zo a cikin ma'amaloli ne ma fiha shay'un litta'abbud babu wani abu na ibada wanda za a ce sallah ko azumi al'amari ne na mu'amala thumma ya'tuna fayqulun sannan za su zo kuma za ka ji suna cewa inna ad-din al-islami la yuradu bihi illa tartib al-mu'amalati ma al-khaliq 'azza wa jal suka suna cewa ai addinin musulunci ba a nihin shi kawai sai jera ko tabbatar da alakar da take tsakanin mahalicci azza wa jal mai girma da buwaya kuma wannan ba gaskiya bane ba ina ga sai mu tsaya ko akwai sauran lokaci to alhamdulillah qawluhu min al-aqaid as-sahihati wal a'mal al-qawimati wal akhlaq al-fadilati wal adab al-aliya kam sharhin malin har yanzu bai gushe ba iya sharhin muqaddimar shi mun gane ko yace daga haka nan da aqidodi ingantattu da ayyuka masu tabbatattu masu ƙarhi da halulluka masu kyawo wal adabul aliya sannan kuma da ladubba madaukaka malam sai kawo mana tafsiri menene aqida qala al aqidatu hiya ma yahkumu bihi al insanu fi qalbihi aqida ita ce abinda mutum yake hukuncin wani abu a zuciyar shi sai ga wani abu yayi hukunci da shi yayi hukunci akan shi a zuciya وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة wannan abin da ya hukumce akida wannan tashi game da abin da ya hukumce a zuciyar shi na iya kasancewa ingantatta kuma na iya kasancewa gurbatatta wanda ba mai kirki ba mai kyau ba yani ya hukumu bi qalbihi ala shay bala yace misali zai hukumcin wani abu a bisa zuciyar shi fa in wafaqa al haqq fa huwa sahih idan ya dace da gaskiya da abin da ya hukumci to sai zamanto ingantacce ne wa ina khalafa fa huwa batilun kuma in ya saba sai zamanto wannan abu lalatacce da ƙarya ne abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik